إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari dake na Rijiyar Zaki a wannan gari mai albarka na Kano wannan yammaci na talata na Laraba daren Alhamis a yau 22 ko 26 ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan ɗaya shekarar miladiya ta da ashirin, a wani majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alwabil sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wallafar al-imam shaykhul islam muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na biyu, inda muke fasali na biyu. wanda yake magana akan sallama da abin da ya kamata wato da falalar sallama da muhimmancinta da kuma abin da ya dace ga wanda aka yi wa sallama ya ansa da shi mala ya ce wa kala imran haka yake a wajena na ku wa'an imran kai naka wa'an imran kai kace to kai ka canza kenan wa kala imran ibn husayn جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون قال الترمذي حديث حسن an karbo daga imran yana cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam imran ibn husayn sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi assalamu alaikum faradda alaihi sai annabi ya amsa masa thumma jalasa sannan ya zauna فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر تلادى قوما كوكما حسنا قوما ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله ونكما يزو سيتي السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبي أنسى مساء فجلس يسامولي يزونا فقال النبي اشرون اشرن ثم جاء آخر سنن ونيزو فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه النبي أنسى مساء فجلس يسامولي يزونا فقال ثلاثون النبي ثلاثين قال الترمذي حديث حسن الترمذي حديثي نيمي كوم وانا حديثي كمرين أنبتا ترمذي فتدشي كان أبو داود أتكين سنن يا فتدشي هكذا إمام أحمد hakanan annasa'i a cikin sunan al-kubra ko kuma amalul yawmi wal layla hakanan al-bazzar a cikin musnad din sa hadisi ne wanda yake tabbatacce kamar yadda Imam Ahmad ya ce hadisi ne ingantacce yawa daga cikin malamai sun inganta shi kamar al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman Ibn Hajar cikin Nata'ijul Afkar kamar yadda yake cikin littafin Al-Futuhat ar-Rabbaniya na Ibn Allan saka hadisi ne hasan kamar da tirmidhi ya ambata hadisin yana cewa imran ibn husayn sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labarin cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum yayi wa annabi sallama annabi ya ansa masa ya zauna sai annabi ya ce da shi ashirun kana da goma wato wani lafazin da ya taƙaita a kansa assalamu alaikum hasana ce wal hasanatu bi ashri amsalha haka tana tashi tana farawa daga goma duk sanda mai sallama yace assalamu alaikum wannan shine mafi takaitaccen abin da zai ambata na sallama assalamu alaikum to dai yayi wannan ya zo da hasana Allah kuma ya gaya mana man ja bil hasanati falahu ashru amsalha wanda dai ya zo da hasana kyakkyawan aiki guda daya yana da irinsa irinsa goma saboda haka za a ninka masa ladan wannan hasana din har gida goma haka wannan shi yake nuna maka akal akal karancin abin da ake bukata a sallama shine wannan lafazin shine wannan lafazin sannan ne kazo da hasana hasana kuma ita ce ake bada wannan sakamako a rubin yaci har zuwa goma ashe kaga wanda zai ce salam bai sallama ba to ana bada rabi ne akwai rabin hasana ni ban sai jihar ce rabi yana da lada biyar a'a wadda ita ce hasana guda ɗaya assalamu alaikum da zarar ka faɗi haka to kana da kana da za a ninka wannan hasana ɗin zuwa goma amma masu cewa salam kuma wannan salam ɗin ba ta fito ba sai da waɗannan wayoyin na hannunmu suka fito da can ba aka ce salam salam ba eh to amma saboda lalacewa ana ganin a takaita wajen rubutu to kuma maimakon da aka takaita wajen rubutun mai karantawar in ya tashi ya karanta ta cikakkiya to wai shi ma bari ya takaita kai ya bata lokacinsa ya bata mutane lokaci musamman gidajen kafofin watsa labarai sun fi yin wannan ce salam wannan ya ce salam to kaga wannan ba ba a yi sallama ba don haka baya cikin wannan hadisi kwata-kwata bai zo da wata hasana ba saka mafi karancin abinda za ka ce mutum salamu alaikum ko salamun alaikum ko da alif da lam ko babu alif da lam duk dai ma'ana guda ɗaya ce wanda shi ne abinda yake wajibi ko kuma abinda yake cikakkiyar hasana ga wanda zai sallama ce salamu alaikum to sannan ne ya zo da alhasana amma da yake ana ta kwaikwayon wasu ne waɗanda su daman ba wata karantarwa gare su irin wannan ba waɗanda ake kwaikwaya tun suna ma gaisuwar ma ana yin ta cikakkiya da za ce good morning za ƙara good morning aka da morning aka cire good ɗin ma ta da morning to morning ɗin ma yanzu an cire sai hi marai da gaske to hi ɗin ma wani yake gaya min yanzu hi ɗin ma akwai ana ɓata lokaci sai dai a haka da hannu kawai in ya gani sai dai haka da hannu kawai wai shi kenan ya saboda haidin ma akwai dan yana ga dan wahalar da kansa sai dai kawai a motsa hannu to mu da mu da muke da karantarwa mai asali kuma karantarwa cikin kurshe da ni'ima da rahama da falala ta ubangiji gashi kyakkyawar addu'a ce kai wa dan uwanka sannan baya ga wannan addu'ar da kai wa dan uwanka mala'iku suka yi maka irinta sannan kuma a bi ka da wani tarin lada a gaba ni'imar da ta kai wannan kalmomi ne masu sauki a harshe in ka yi su addu'a ce da kyakkyawan fata kai wa ɗan'uwanka annabi kuma ya ce duk wanda ya yi wa ɗan'uwansa addu'a mala'iku za su yi masa to sannan baya ga wannan ka samu kuma wani lada ladan ma dinka maka shi har zuwa goma da haka wannan mutum da ya zo ce assalamu alaikum annabi ya ce ashirun yana da wato hasana goma kyakkyawan aikinsa an ninka masa goma da wani ya zo ce assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ya kara wa rahmatullah ga assalamu alaikum goma wa rahmatullah goma sai annabi ya ce ishirun wani an ninka masa shi gida ashirin wani kuma da ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ya kara wa barakatuh to shi ma sai aka ce sai annabi ya ce salasun saka ya zo da hasana guda talatin a guda uku sauraka an ninka masa su zuwa talatin to wannan yana nuna maka falalar a sallama da kuma a kowanne da irin wato tagomashin da Allah subhanahu wata'ala ya tattara a cikinsa a nan wasu wasu sun yi hujja da wannan hadisi cewa ko mutum ɗaya ne ka samu kana iya yi masa sallama da sigar jami'i assalamu alaikum suka ce annabi aka yi wa sallama amma kuma an yi ta da sigar jami'i duk da cewa wannan ba zahir ba ne a cikin nassin saboda tana yiwa ya zanto ba shi kadai bane a gurin tana yiwa akwai wasu hare da shi musamman Imran ibn Hussein shine ya rawaito hadisin watakila yana gurin so ba zahiri bane da yake nuna wannan sai ko wasu suke ganin cewa a takai idan mutum ɗaya ne a ce assalamu alayka mutum da yawa ne a ce alaikum suka ce saboda hadisin almusi salati wanda ya sallasa ba daidai ba yadda lafazin ya zo da ya gama ya zo ga annabi sai samu annabi sai ce assalamu alaika sai assalamu alaika sai da lafazin ifradi duk da cewa babu wani haufi a cikin a yi sallamar da lafazi da lafazin jam'i ko da ko mutum ɗaya ne wannan babu komai za mu ga wannan wannan sallama za mu ga shi wanda ya sallama ta ƙarshe ya taƙaita akan warabara katuhu bai wuce nan ba to wasu suka ce nan ita ce makurar sallama ga mai yin sallama wanda zai yi wa wani sallama ba zai ƙara sama da haka ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shine makura kuma da hadisin yake cewa faradda alaihi faradda alaihi to za mu fahimci cewa raddin da ya masa wato ansar da ya bashi ita ce wadda ta zo cikin ayar Allah subhanahu wataala fa hayyu bi ahsana minha za mu dauka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa ansa fiye da yadda yayi wannan kuma shine abinda ake kyakkyawan wato tsammani daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana zabar wanda yake mafifici da Allah ce fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ku yi gaisuwa da fiye da yadda aka yi muku wacce tafi wadda aka yi muku kyau ko kuma yarda daidai yadda aka yi muku to za mu fi daukan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a gaya mana lafazin sa ba amma dai za mu fi rinjayar da cewa yayi abin da yake ahsana min hadin yayi wanda ya fi shine mafi kyau wajen ansa masa imam malik a cikin muwatsa ya fitar da ruwaya daga muhammad ibn amr ibn ata muhammad ibn amr ibn ata yake cewa wata rana yana zaune tare da abdullahi dan abbas sai wani mutumin yaman ya shigo majalisin da suke zaune sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sannan sai kara wani abu bayan wa barakatuhu din yadda mai ruwa ya ce sun maza da shay'an ma'a zalika aidan bayan ya ce wa barakatuhu sai kuma ya kara wani abu bayan wannan to shine ibnu abbas a lokacin ya makance kun san cewa ibnu abbas a ƙarshen rayuwarsa ya makance baya gani saurakar ya ji haka sai ya tambaya man haza waye wannan kuma sai suka ce hazal yamani ladhi yakshak ai mutumin yaman nan ne da ya saba zuwa inda ya saba zuwa wajenka sai suka sanar da shi kowaye sai abdullahi dan abbas sai ya ce da shi inna salama qad intaha ila al baraka sallama fa tana tikewa ne zuwa wa barakatuhu sallama tana tikewa zuwa wa barakatuhu to da wannan ne wasu suka ce sai malamai suka ce shi mai yin sallama kada ya wuce wa barakatuhu kada ya wuce wa barakatuhu kada ya ƙara akan wannan in ya ƙara akan wannan to yayi ƙari akan yadda take sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama amma shi mai ansawa zai iya ƙarawa akan wa barakatuhu imamul bukhari a cikin at-tarikhul kabir ya fitar da ruwaya daga zaid ibn arqam zaid ibn arqam yana cewa kunna idza sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallama alaina qulna wa alayka as-salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh yake cewa mun kasance idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana sallama to mukan ansa masa da cewa wa alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu wato mukan ƙara wa magfiratuhu a ƙarshen ansar da muke bashi wannan baya cin karo da maganar abdullahi dan abbas inna salama qad intaha ila albaraka inna salama qad intaha ila albaraka akwai riwaya ta abdullahi dan umar da shi ma wani yazo ya masa irin wannan sallama assalamu alayka wa rahmatullahi wal ghadiyatu raihatu ya kakkara wasu ƙare-ƙare sai ya ce da shi wa alaika alfan wanda yake nuna maka ya ya ji ciwon wato yayi masa bai yadda da yadda ya masa sallama ba yace kai ma guda dubu kaga ba ba ansa bace to suka ce wannan babu babu cin karo tsakanin matsayin da Abdullahi dan Umar afwan Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar suka nuna na cewa ba a san wuce wa rahmatullah wa barakatuhu a cikin sallama da kuma wannan wato ruwaya ta Zaid ibn Arqam wanda yake cewa idan annabi ya musu sallama sukan kara har da wa magfiratu kace wancan na wanda zai zo ya sallama ne wannan kuma wanda zai mayar ne ana tsammanin annabi sallallahu alaihi wa sallama in yayi sallamar yakan kai musu har karshe dan ya cika waɗancan ladaddakin yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kaga in ya kai har karshe to su kuma in suka tashi fa hayu bi ahsana minha bi ahsana minha to yana da bukatar su ƙara wani abu sama da shi inda ya tsaya shi ya tsaya wa barakatu sai kuma su ƙara da wa magfiratu to abinda ya tabbatar da wato cewa hakan daidai ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi wa haka kuma bai bai hana su ba wanda ita ce sunna ta qaririya wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ba tare da ya nuna masa kuskurensa ba don yana daga cikin dabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama baya barin kuskure idan ya ga an yi da zarar wani sahabin sa ya kuskure to nan take kan nuna masa kuskure yayi kamar yi aka yi yayi shiru musamman ma idan har ya zanto yayi ta maimaituwa to alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu cewa wannan ba laifi bane to shi yasa wasu malamai suka yi hujja da wannan da sanadinsa kamar da Sheikh Nasiruddin Albani ke cewa sanadinsa jayyid ne suka yi hujja akan cewa da bambanci tsakanin wanda zai fara sallama da wanda zai ansa masa wanda zai fara to kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce inna salama qad intaha ila baraka zai tsaya wa barakatu kuma zai wuce nan ba wanda kuma zai ansa to wanda yana da damar ya ƙara wa magfiratuhu musamman idan mai masa sallama ya tuke har zuwa wa barakatuhu shi kuma sai ya ƙara masa don ya zo da don ya zo da umarnin Allah fa hayu bi ahsana minha ya zo da ahsana minha ya zo da wanda yafi wanda aka yi masa wannan shine abinda abinda malamai suka yi bayani dangane da wannan ƙarin وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام قال الترمذي حديث حسن an karɓo daga abu umama albahili radiyallahu ta'ala anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna awlan nasi billah awla awlan nasi billah aqrabuhum billah wanda yafi kusa da Allah cikin mutane man bada'ahum bis salam wanda zai fara musu da sallama wanda zai fara musu da sallama wannan hadisi da wannan lafazin ya zo cikin sunan abi daud ne sunan abi daud ne ya zo kuma cikin littafin bai haƙe shu'abul iman ya zo da wannan lafazi amma tirmizi bai rawaito shi da wannan lafazin ba wannan lafazin da ya kawo ba shine lafazin tirmizi yana da lafazin tirmizi almultaqiyani awlahuma man bada bis salam daga haka lafazin tirmizi yake ba ba yadda yake a nan ba awlahuma man bada bis salam wannan yana yana nuna falalar wanda ya riga fara sallama yayin da mutane biyu suka haɗu to wanda ya riga fara sallama babu shakka wannan shi ya fi a gurin Allah domin shi ya riga wajen aikata alkhairi shira na san da zanto ka rigayi waninka wajen aikata alkhairi to yayin da ya fara sallama ya riga wancan to shi kenan shi ne aulahuma billah shi ne aulahuma billah shi ne aqrabuhuma ila Allah wanda ya fi kusa ga Allah ya fi kusa da bin umarnin Allah da zartar da umarnin Allah idan suka fara tarafa suna haɗuwa da juna suka ce wa juna assala kowa ya faɗa da wajen ansa ya za a yi shi ne malamai suka ce kowa ya ansa wa kowa da kowa ya yi wa kowa da haka kowa sai kuma ya ce wa alaikumussalam wa rahmatullah to a nan maganar wanda ya fi kuma kaga shi kenan babu ita tunda duk kusan tare suka yi wa kharraja abu dawud عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم أبو داود يفتر دق علي أن أبو طالب رضي الله تعالى عنه yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum yana isar da wa jama'a idan suka wuce ta gaban wasu ɗayan su yayi sallama in ɗayan su yayi sallama ya isar wa sauran wa yujzi'u 'anil julusi an yarudda ahadi sannan yana isar wa waɗanda ke zazzaune ɗayan su ya mayar wato ya ansa sallamar idan mutane da yawa suka taho sai suka ga wani ko suka ga wasu a zaune to in ɗaya ya sallama shi kenan ya ɗauke wa sauran sannan cikin waɗanda aka yi wa sallama ɗin su ma in ɗaya ansa shi kenan ya wadatar wani hadisi hadisi ne wanda yake ya zo a cikin abin nan a cikin sunan abi dawud kamar yadda ya faɗa da kuma musnad abi ya'la da musnad al-bazzar yana da yana da rauni a cikin sanadinsa amma yana da shawahid da yawa da suke tabbatar da abin da ya dauke kunsa na cewa idan ɗaya yayi sallama to ya wadatar daga sauran jama'a da suke tare da shi haka nan wajen ansawa ma in ɗaya ansa ya wadatar to wasu suna cewa idan wanda suke tare da suke tafiyar tare sai yaro karami asabi sai shine ya sallamar to ya dauke wa sauran hakanan wajen ansawar idan asabi ne ya ansa san dai asabi shine wanda ba a kallafa masa wani abu ba to in yazo shi ne ya ansa ko shi ya sallamar sauran ma ba za su yi ba wasu suka ce a in yaro ne karami to wanda ba zai dauke wa sauran ba suka ce sai sai an samu wani balagagge wanda shari'a ta hau kansa to shine idan yayi ya dauke wa sauran amma yaro dan karami wannan kansa ya dauke wa kawai ba zai ɗauke wa sauran ba hakanan suka ce wajen ansawa ma wajen ansawa ma idan wani babba ya yi to ƙarami in ya bayar da ansa ba ta isa ba wasu daga cikin malamai suka ce a'a lafazin bai bambanci tsakanin babba da ƙarami ba jama'a ya ce jama'a ya ce sauraka yaro ƙarami ma idan har yana da wayo mamayyiz ne yana cikin su idan ya sallama shi kenan ce kamar kiran sallah ne kiran sallah ai kaga fardu kifaya ne fardu kifaya ne idan aka rasa masu kiran sallah a gari ko a unguwa ya zanto kawai sallah ake unguwa ba kiran sallah duk kowanne da yake zaune unguwar yayi laifi an tashi a lahira dukan su za a tattaro a tome su da yin wannan laifin amma aka samu ɗaya yana yi shikenan ya sauke wa sauran to in aka in ya zanto wanda yake kiran sallah yaro ne karami fa sai a ce bai sauke musu ba ya sauke musu duk da farko kifaya ce saura ka ɗaukewa yaro ya ɗaukewa sauran mutane abin da yake fardu kifaya ba wani abu bane da ba san shi a shari'ance ba saura ka in yayi yayi shikenan haka nan wajen ansawar in ya ansa shikenan ya ya abin nan so wannan ba wai yana nuna kuma idan aka samu fiye da ɗaya sun yi sallama ba laifi ne a'a ana nuna mafi karanci da ya zanto ɗaya daga cikin su yayi sallamar ɗaya daga cikinsu ya yi sallamar amma idan da za su yi sallama sama da mutum ɗaya shikenan ya halatta su ma masu ansawar in za su ansa sama da mutum ɗaya shikenan ya halatta ba laifi ba ne amma dai ana nuna cewa farillar ko wajabcin yana sauka daga ansawar mutum ɗaya ko sallamar mutum ɗaya in ana maganar sallama ne mustahabbi ake magana ana maganar ansawa to wannan yana nuna abin nan wajabci a wannan ai tare suka yi duka su ma sun yi ai da bambanci a tsakanin kamar jam'in limancin yaro da kuma kiran sallah kiran sallah ta ɗaya ne zai ai ba tare za su haɗu su yi yana musu yana musu amma wannan sallah ai duka su suka yi yawa akwai bambanci وعن أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم حديث صحيح daga Anas dan Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta gaban wasu yara suna wasa fa sallama alaihim sai ya musu sallama hadithun sahih hadisi ne sahihi wannan hadisi ne muttafaqun alai Bukhari da Muslim suka ruwaito shi wanda yake nuna cewa ita sallama ba ta kaita ga babban manya ba kawai ko yara ƙanana ana musu sallama annabi ya kasance yana yi wa yaran da suke wasa to suna zaune sanar yana nuna maka yara ne ƙanana suna wasa amma kuma suna fahimtar in an musu sallama za su ansa to annabi yana musu sallama kuma wani ya nuna maka tawalu'un tawalu'un baki sallallahu alaihi wasallam da saukin kansa yana da saukin kai matuka wajen ta'amuli da dukkan wani rukuni na al'umma ta'amuli da manya ya ta'amuli da ƙanana ya ta'amuli da mata da tsofaffi da da gajiyayyu da masu nakasa kowa yana iya annabi sallallahu alaihi wasallam ta'amuli da shi gwargwadon bukatarsa annabi yana wannan wannan duk yana nuna maka ɗabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da saukin halinsa da saukin kansa da ce law kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hali da kai mai kaushi ne mai kausar zuciya da sun watse sun rabu da kai to amma kasancewar sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama ba su watse ba suna tare da shi wanda yana nuna saukin kansa wanda munafikai ba su fahimci wannan ba sun zaci cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suna kewaye da shi ne saboda wata maslahar duniya irin yadda muke gani wasu manya akan kewaye su dan irin wannan in an samu maslahar a wajen su a zauna da su in an rasa a watsi a basu sannan ba haka bane ubay ibn ka'ab abin ubay ibn abdullah ibn ubay ibn salul aka ce ki la tunfiqu ala man inda rasulullah hatta yanfaddu ku daina basu ku daina basu abinci ku kyale su za su watsi in suka aka waye gari suka ga sun shiga cikin wahala ba ci ba sha wannan taimaka musu da kuke yi ko mutanen madina shi yasa suke zaune a jikinsa ana kawo masa taimako yana ba su to ku daina bawa in ku daina bawa duk za su watsi su za su ɗauka cewa maslahar zaman su tare da annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda su suka ɗauka ne eh wa in utu minha radu wa illam yutu minha idahum yasqatun in an ba su su yi murna su ji daɗi in an hana su su ji haushi su yi zage-zage walai ba haka yake a sahabbai ba haka suke ba su suna zaune ne sun san cewa Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa wallahi khaza'inus samawati wal ard walakin al munafiqina la la yafqahun ce taskokin sammai da kasa dun na Allah ne amma munafikai ba sa da wannan fahimtar ba su fahimtar haka sun dauka cewa su suke ciyar da mu'minai haka in in suka rike abin da yake hannunsu to mu'minai za su watse sai kai zama da mutumin ya ja mana matsala za abincin da za mu kai cikin mu ma mun rasa me amfanin wannan gaskiya gara mu bar mu bar shi abin nan ba za mu iya zama mu ta azumi ba za ka gara mu canza sheka to su gaskiya ba wannan ne ba wannan ne ɗabi'ar su ba zama ne da suke idan Allah zama ne da suke idan Allah kuma wannan shi yasa suka haƙura da dukiyoyinsu da ‘yan uwansu da gidaddajin suka yi hijira suka biyo shi sun baro dukiyarsu sun baro komai hurjomin diyarihim wa amwalihim sun an fitar da su daga dukiyoyinsu daga gidaddajinsu dukiyoyinsu inda a ce duniya ce a gabansu to ai ba su biyo shi ba ce a kai ya za mu tafi mu bar dukiyarmu wasu su mamaye sau kuma mu bi shi ba kuma wani abu ke tare da shi ba bare ba mu amma da yake dan Allah suka suka fito ta gona fadlan min rabbihim wa ridwana falalarsa suke nema falalar Allah da da yardarsa suke nema sai suka fita sai suka bi shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana saukin kai ga kowa da kowa da haka in ya wuce ta gaban yara ma yana musu sallama kuma ya musu sallama za su ansa masa وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة حديث حسن أبو هريرة يتشي من زال الله صلى الله عليه وسلم يتشي إذا ينكو يكي مجلسة يسلم يسو مجلسة أنا زوني يسلم فإذا أراد أن يقوم إن ينفن تاشي ya tafi ya bar wannan majalisa falyusallim nan ma ya yi sallama wato lokacin da zai tafi kada ya ce ya yi sallama da ya zo to in zai tafi ba sai ya musu sallama ba a ya musu sallama falaisatul ula bi ahqqa min as-thaniya sallama sallama ta farko ba ita ce tafi cancanta sama da ta biyu ba wato yadda ta farko ta cancanta yayi haka nan min al'akhira haka nan ta biyu iya ta ƙarshe ita ma haka ya cancanta ya yi ta wannan bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin al-adab al-mufrad haka nan imamu abu dawud da tirmizi sun fitar da shi haka nan nasa'i cikin al-amal al-yawmi wal amal al-yawmi wal layla da bagawi fi sharh as-sunnah hadisi ne da tirmizi da bagawi sun hassana shi da hadisi ne hasan sannan ibnu hajar a cikin nata'ijul afkar ya ce hadisi ne hasan hadisi ne tabbatacce yake nuna cewa idan mutum ya zo ga majalisi sai ya sallama akwai bambanci tsakanin gurin da mutum ya saba shiga an sa koyaushe ya saba zuwa gurin da kuma gurin da bai saba zuwa wato kamar bako ne a gurin ko jifa-jifa yake zuwa gurin gurin da ya saba shiga ya saba fita mustahabi ne ya sallama mustahabi ne ya sallama wato dan da zai shigo bai sallama ba ba za ta yi laifi ba an fahimci ma'anar mustahabi amma gurin da bai saba shiga ba kamar bako ne to anan sallama tana da ƙarfi sosai wasu sun majabta ta irin haka saboda kawar da fargaba da tsoro yayin da mutum ba a san shi ba ya shigo gurin da ba su san shi ba to in kawai aka ga su mu haka ya shigo to za a iya zai iya ba da tsoro za a iya ba da tsoro zuwa ce wani informa ne ya zo zai informa ne amma in ya shigo da sallama to za a fi nutsuwa cewa wani mutum ne na kirki mutum ne na kirki sauraka akwai gurin da aka saba mutum ya saba shigarsa ya saba fitarsa ne mutum abin nan a ma'aikata da ofis ɗinsa ya saba shiga ya fita ya saba shiga ya fita koda zai zo ya samu waɗanda suke aiki sun riga shi musahabi ne ya musallama amma ba wajibi ba ne don sun gan shi ba hankalinsu ba zai tashi ba amma wani bako ne da ba su kawai su ga ya shigo kaga za su za su ji tsoro ko wani mugun abu ya shigo da shi amma in yayi sallama suka ansa masa to za su nutsu ko da ko ya shigo a lokacin sun san cewa da alheri ya shigo zaka akwai bambanci mutum zai iya gaishe da wani ba ta hanyar sallama ba to ce barka da saba barka da safiya ina jin mun faɗi wannan ya halatta ya halatta amma dai al'afdal shine yayi sallamar tunda in yayi sallamar ga wancan lada da muka ambata da annabi ya faɗi abin asharatun 20 30 amma in cewa barka da asuba barka da safiya wannan ba ita ce sallama ba wannan gaishe eh in yayi sallama kuma ya ƙara da wannan shikenan kaga ya samu wancan ladan kuma yayi abinda yake ganin al'ada sace gargajiyarsa ne ba laifi bane bai zama mai laifi ba amma in bai yi sallamar ba kawai fara da barka da asuba sannan ku dai to bai laifi ba ba a cewa ya za ka zo ka yi zo ba sallama ka abin nan amma kuma ba shi da wancan ladan da aka ambata domin lada ne na wanda suka yi waccan siga ta sallama ya yi sallama a wanda ya kira ka shine shine yanzu kamar shine yazo wajen ka shi zai fara sallama ba kai da kai kira ba amma in ka riga shi to ka shiga cikin wancan aulahu aulan nasi bi billah an bai da nasi bis salam ka shiga cikin in ka riga shi to shikenan ka kwace matsayin eh to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan ta'ala kawai ƙara ƙarin mu ne zama ba baya cikin baya cikin abin da yazo assalamu alaikum wannan babu laifi dai yake da salamun alaikum salamun alaikum assalamu alaikum duk babu ne eh shi kansa wannan ba wai kai zunubi bane ko kai laifi ko ka abin nan sai dai takaitawa akan sigar da tazo yafi akan ka zo da wani abu daban idan mun ce barka da asuba barka da safiya bai zama laifi ba kaga salamun lahi ta'ala alaikum ba zai zama laifi ba sai dai wanda ya takaita akan sigar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to zai fi zai fi zama ya cika sunna fiye da wanda shi yana kakkara wasu abubuwa da baya ne su eh a ba shar'u man qabala ba wani larabci ne wannan ka karanta tafsiri salamun alaikum qalu salama qala salam qalu salama bi bi bin nasb ay nusallimu salaman haka suka ce eh da kaji tafsirin ma wata kila da baka tambaye da shi kuma qala salam ai qala salamun alaikum har malamai suka ce sallamar da yayi musu ta fita su su ta su jumla ce fi'iliya shi kuma ta shi jumla ce ismiya jumla ismiya ba za ta ce jumla duk kalmar jumla tana nufin cewa ba kalma ɗaya bace kalma ɗaya ba ta zama jumla sauraka an samar su da yayi yafi wanda suka yi masa shi sun yi masa sallama da jumla fi'iliya cewa unusallimu salaman nusallimu alayka salaman shi kuma yace salamun alaikum ce tashi tufidu dawam thubut wanda shine kaidar jumla fi'liya as ismiya eh saboda ka tashi tafi karfi akan tasu eh a kare-karen nan wannan ba ba ba bukata sai ka kara wannan duk wannan wani abu ne da muka yi kara amma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah shike to idan wanda baya jin larabci yayi maka sallama da yaransa zaka ansa da yaransa zaka ya halatta ka ansa masa da yaran da in kana ci ce good morning kai ba ka ce masa good morning ba laifi kai ba good evening ka ce masa good evening muna zuwa za mu yi magana a kansa wanda yake ba musulmi ba kafiri ana an sa masa sallama idan shi ya yi sallama ya fara da sallama to ana an sa masa ya ce assalamu alaikum kai maka ce assalamu alaikum kamar yadda ibnu jarir da ibnu munzir da ibnu abi hatim suka roito daga abdullahi dan daga ikrima daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa man sallama alayka min khalqillahi farudda alayhi wa in kana majusiya man sallama alayka min khalqillah farudda alayhi wa in kana majusiya wanda duk yayi maka sallama daga halittar Allah to ka ansa masa ko da ba majuse ne ko da ba maguje ne to yayi maka sai ka ansa wa yakunu ar-radd bi qawlika wa alaykumus salam zaka amsa masa da wa alaykumus salam banda banda banda wa rahmatullah in arni ne sallama ba kara masa wa rahmatullah rahmar Allah wannan ta keɓanta eh ta keɓanta da musulmi ra'ati wa rahmatu wasi'at kulli shay sa'aktubuha للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يوقنون ولكن كافرين بسنشن رحمر الله با رحمر الله تا تقيت ne akan mu'minai so zaka an sa masa ne da kawai wa alaikumus salam salam shine zaman lafiya da aminci wanda kowa yana bukatar sa kai da kake zaune tare da shi ma a cikin salam din kuke zaune to kana masa addu'a wannan zaman lafiyar a ci gaba a kansa shine ma'anarsa to za ka iya ansa masa da wannan yahudawa sukan yi kamar za mu zo mu karanta a babin gaba sukan zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam su rika atishawa da gangan saboda annabi ya ce da su ya rahamukallah kan da annabi ya shar'anta cewa idan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah ka ce da shi ya rahamukallah Allah ya maka rahama to yahudawa sai su lallabo gurin annabi sun san annabi annabi ne ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun sani kamar da suka sayan cikin su haka suka sa annabi gaskiya ne tsabar boye gaskiya ne inna fariqan minhu la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun haka sun sa annabin Allah ne saboda sai su lallabo sai su yi atishawa ta ƙarya a gaban su sai su ce alhamdulillah wai suna jin ya ce yarhamukallah sai ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku ya gyara halinku kaga kaga ba magana ya rahmukallah to wanda ya nuna cinan ba a yi wa ba a yi wa kafiri wanda bai musulunta addu'a bin rahma ba ba a yi masa addu'a bin rahma to wannan shine abinda Abdullahi dan Abbas yace zaka ansa masa to ansa amma za ta zanto babu maganar ba magana masa addu'a da rahama ibnu umar da ukba ibnu amir ibnu umar da ukba ibnu amir suna cewa inna rahmatallahi wa barakatihi ala almu'minin rahmar Allah da albarkarsa wannan ga mu'minai ne kadai wa qad kana la yusallimani ala ghairi almuslim tasliman tamman abdullahi dan umar da ukba ibnu amir duk sahabban ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama ba sa yi wa wanda ba musulmi ba cikakkiyar sallama wata rana sun haɗu wanda ba musulmi suka yi masa sallama ko yi masa sallama suka ansa amma sai suka yi masa cikakkiyar ansa shi kuma nasrani ne ba nasari ne ba su fahimce shi ba san shi ba sai da suka yi gaba sai aka gaya musu ai ba na sare ne sai suka dawo suka sake suka dawo suka sake wata ansar daban ba waccan ba sun janye ta farko wadda cikin sunan kubra na bai hati saboda haka wanda yake ba musulmi ba ba a yi masa addu'a bin rahma za ka koda an ansa masa to za an sa masa ne a takaita akan abin da yake sallama ce in kuma daman ba sallamar yayi ba shikenan ma hutar da kai eh haka bari ya fara maka ko kai masa good morning yawancin alfuqaha yawancin alfuqaha yawancin malaman fiqh abinda suka ce za a mayar wa da kafiri sallama har ma ta kai wasu daga cikinsu musamman jumhur suna cewa wajibi ne in har yayi wajibi ne wasu daga cikin sun nasanta akan wajibi kamar malik rahimahullahu ta'ala shi yana cewa ba wajibi bane shi yana cewa ba wajibi bane kuma dan mutum bai ansa ba bai da laifi amma da yawa daga cikin malamai suna cewa in yayi maka to zaka mayar masa ba za ka ki masa ba saboda Allah ya ce wanda ya muku sallama ku ansa kuma bai takaita wannan umarni ga musulmi ba kawai idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha ce muku muku saka muku gaisuwa ku yi gaisuwa da wacce tafi ta ko ku mayar da wannan hadisin da yake maganar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yahudawa sun zo su masa sallama ya ce wa alaikum ko alaikum wannan ba zai zo nan ba saboda shi wancan abin da suke masa gaisuwa da shi ba sallama ba ce cewa suke assamu alaikum sun zo suna masa addu'a da mutuwa ne to mutuwa ta tabbata gare ka ko ka hallaka ta tabbata a gare ka haka suke gaya masa bai za ja'u ja'u ka hayyauka bi malam yi hayyaka bi Allah in suka zo sai su gaishe ka da abin da ba shi Allah yake gaishe ka da shi ba hukun su yi maka addu'a mai kyau sai su karkata harshensu yadda ba su sama alaikum sama alaikum sai kamar to shi kuma annabi ya ji su a lokacin yana zaune da aisha ita ma ta ji su ta ta tsine musu albarka alaikum assamu wal la'natu wa kaza wa kaza annabi ya ce aisha ce ya rasulullahi baka ji abin da suka kira maka ba assamu fuska ce yace na ji ni ba baki ji me nace ba yace wa alaikum akan ku dai ta kare akan ku dai wannan shine shine zaka ba za a dai daidaita wanda yake cewa assamu ba da wanda zai ce assalamu in kai haka ba kai adalci ba wancan yazo ya ce assamu an ce wa alaikum wannan kuma yazo ya ce assalamu shi ma an ce alaikum wa kaga ba ba ba ai musu adalci ba Allah kuma cewa la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi eh akace ku yi musu ku musu wato ku yi musu alheri kuma ku kyau ku yi musu adalci wa tuqsitu ilay ku musu adalci to ina adalci yake ga wanda zai daidaita mutumin da ya masa mummunar addu'a da wanda kuma ya masa kyakkyawar addu'a zai musu kudin goro to bai adalci ba sauraka wancan ya ce assalamu alaikum to ya kamata shi ma kaman sa assalamu alaikum to anan ne kai masa adalci to shi yasa kaga waɗancan manyan sahabbai suna cewa zaka ansa masa abdullahi dan abbas da yake cikin al'adabul mufrad na imam al-bukhari cewa ko fir'auna ne ya masa kaga karewar da ya kafirci ya ce to shi ma zai masa irin wannan amma bi ahsana minha wannan musulmi ta takaita a kansa wanda musulmi ta takaita akan ahsana minha shine in yace assalamu alaikum kace wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka kara wa barakatuhu ko ma kara wa magfiratuhu wannan shine ahsana minha to wannan ya takaita ga musulmi kawai ga mu'minai wannan shine abinda afa ibnu abi rabah da qatada ibnu da'amat as-sadusi da al-hasan al-basri suka suka ambata kamar yadda yazo cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari da tafsirin ibnu munzir da na ibnu abi hatim to amma fara wa kafiri da sallama fara masa sallama gan shi ka fara cewa assalamu alaikum to wannan ya zo cewa bai halatta ba ya zo karara annabi sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam yana cikin sahih muslim kada ku fara yi wa yahudu da nasara sallama to kaga nan farawa ba wai ansawa ba akwai bambanci tsakanin kada ku fara da kuma kada ku ansa ba inda aka ce kada ku ansa amma ka ce kada ku fara kuma wannan ba yahudu da nasara ba har mushriki to masu bautar gumaka ko waɗanda suke maguzawa domin akwai lafazin da idza laqitumul mushrikeena fi tariqin fala tabda'uhum bis salam kage zo da lafazin mushrikai wanda lafazin mushrikai galibi in aka ambace shi ana nufin wanda ba yahudu da nasara ba to in yahudu wanda ba yahudu da nasara ba suka yi sallama suka fara suka fara sallama zaka ansa musu amma kada ka fara حديث هنا شاف إذا لقيتم في لقيتموهم في الطريق فاضطروهم لأضيقها إن كوكا حدود سوء هنيا كو ترسى ساسو سبي ما في كونتين هنيا ما في shi ma wannan ba wai yana nufin in ka gan shi a hanya ka bi shi kai ta tura shi sai haɗa shi da bango ko abin a yana nufin kada ka ce kai ne zaka kauce don girmamawa ya zo ya wuce sai dai in wani mugu ne kuma ya fi karfin ka to kaga wannan dole ka kauce ba don girmama shi ba amma in dan girmamawa ne ka biyo hanya ya biyo hanya to ba shi ya matsa kai ka kace zaka matsa wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah ya sa mu'mini shine a sama ba shine a ƙasa ba kai ya kaskantar da kansa shi da mai gidan tsoron shi kake ji ai eh eh wannan ba wai dan girmama zaka kauce ba eh ya zo a cikin musannaf na ibnu abi shayba umar ibnu abdul aziz umar ibnu abdul aziz yana hana a a fara yi wa ahlul zimma kafiran da ake zaune da su a fara musu sallama amma kuma ya ruddu alaihim in an in sun yi masa yana ansawa amma dai shi ba shi yake farawa ba amma dan dan dan abbas dan mas'ud abdullahi dan mas'ud shi akwai waɗanda suke abinan kiristoci ne amma ya zauna da su da ya zo wajensu yana fara musu sallama har ma ake cewa da shi ya yake haka sai ce sahibo ne wa suhbatu haƙƙun ko laha haƙƙun ko wali suhbati haƙƙun ke cewa mun yi zaman wato mun zauna da su mun zauna da su zamantakewa kuma tana da haƙƙi shi ibn mas'ud yana ma fara musu sallamar in zamanto an saba amma dai abin da yake mafi inganci shine abin da manzo Allah ya faɗa la tabda'uhum bis salam wal ijtihadin sa ne yana ganin waɗannan daban ibn taymiya da wasu daga cikin malamai kamar ishaq ibn rahuya sun fassara hadisin la tabda'uhum bis salam la tabda'u al yahuda wan nasara bis salam suka ce anan annabi sallallahu alaihi wasallam afwan hadisin la tabda ul yahuda bis salam ba nasara ba nasara a cikin lafazin hadisin ce al yahud anan ana nufin yahudawan bani quraiza sun dauki kalmar yahud anan kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya kudura aniyar yakarsu to wanda zaka yake shi kuma zaka iya ba zaka rika baza masa sallama ba wanda kake shirin yakarsa to amma dai babu wani abu da yazo wanda yake nuna hakan yake nuna wannan takririn da su ibn taymiya suka yi wa hadisin da cewa yana nufin yahudawan banu nazir ba banu quraiza babu abin da ya nuna haka saboda haka hadisi ne mutlaki duka wani wanda yake ba yahudi abin nan ba yahudi ko ba nasare to sai a bar shi shi ya fara kala a fara masa da sallama kamar yadda muka faɗa kuma idan wani ya yi a cikin jama'a ya ɗauke ma wani da cewa mustahabbi ne in kowa zai yi don ya samu wancan ladan in kowa ya zai samu wancan ladan haka nan wajen wajen wajen wajen wajen mayarwa so ina ga lokaci yayi za mu tsaya nan ina muka ina daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh